أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسة الباقية لا زالت للولا راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتومي وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأدواسي قطب الأقراب فريد دهري على الإلاكي هاتم الأتميني أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السلام والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والتوفيق بجاه رسول الله يا همة الشيء اجري لنا بهذا المهتر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zama na ɗari biyu daidai a cikin jawahirul ma'ani muna fatan ubangiji Allah ya karba ubangiji Allah ya bamu lafiya da zama lafiya Allah muna tausiri da manzanka sallallahu alaihi wasallama kuma muna kai ƙaran kanmu da ƙasanmu da zuriyarmu da ahbabu Allah mun ba da amanan kanmu wajen manzo Allah Allah ka taimake mu dan annabi Muhammadu ka ɗauke mana wannan bala'o'i da muke gani wanda muke hange Allah ka ɗauke mana dan sayidina wa maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a jiya muna magana akan matayen sayidina rasulullahi an kawo wani da aka kawo Allah ta hasisi ba an kawo shi ne akan an yi shi ne idanaban kawai ba a fito da shi ga baki ɗaya ba to abinda jiya muna magana akan Zainabu bintu Jahashin Zainabu bintu Jahashin wato ita Zainabu binti Jashin dama ‘yar uwar manzo Allah ce, domin ya ce ta wajen Umaimatu, Umaima ‘yar uwan Abdullahi ne mahaifin manzon Allah, eh, saboda haka kaga a kanwar ko kuma ce ‘yar uwar mahaifin manzo Allah ne ta haifi Zainabu binti Jashin, saboda haka ita Zainabu binti Jashin ta zamo tana da gani, tana kallon abin da ke faruwa. tsakaninta da mazala ɗan uwanta ne. To, mazala shi ya aurar da ita, kanat inda maulahu Zaid bin Harasata. Zaid bin Harasata nan shi yasa biya na tsaye da karatun saboda ina son fito da abubuwan da za mu ƙara fahimta. Shi Zaid bin Harasata min mawali yana daga cikin maulahu sallallahu alaihi wasallama. to manzala sallallahu alaihi wasallama zaidi yana tare da manzala tun yana da shekara takwas sai ya zamo mahaifinsa babba ne daga cikin kiristoci sai ya zamo yana neman ɗan sai ji labarin ɗan yana hannun manzala sai tashi ya zo makka ya zo a kan ya ko nawa ne ya karbi ɗan a biya shi da ya zo mahaifin shi zaidu sai zaidu sai mazalla ya ji irin abin da ake magana kai sai ta kwantar da hankali zaidu ya zo ba kuɗi ga ni ga babansa wanda ya ɗauka shi kenan kawai je ga ni ga babansa wanda ya ɗauka ya je sai zaidu ya zaɓi mazalla zaɓen mazalla sallallahu alaihi wasallama shine aka ce zaidu bin muhammadin zaidu ya zama dan muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai ya zama maimakon zaidu bin harasata sai ya zama zaidu bin muhammad tabannin da manzo Allah ya kenan to shikenan yana tare da manzo Allah har ya kai lokacin da ya kamata a yi masa aure sai manzo Allah ya aura masa ita barratu domin asalin sunanta barratu ita Zainabu eh barrat sunanta eh sai manzo Allah ya aura masa ita saboda ‘yar uwarsa ce, da ya aura mata sai kuma ya aura masa sai kuma ita kuma ita kaman kafa'an bai kai ba, bai kai yaya za a yi kamar sai aure ta wato bala'in yau daban na gobe daban kuma waye wakili manzala shine waliyinta shine waliyin zaidu to saboda haka kullum shari'a na wajen manzo Allah to wannan shine sai Allah ya ce ya kashe aurenta ya aurawa manzon Allah ya kashe aurenta ya aurawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana sane da haka amma manzo Allah bai janye ba shine imtihanin da har gobe ake ciki a gidan duniya akan Zainab binti Jahsh ne shine dalilin da Zaidu Allah yake ce masa wala ma qaba Zaid min hawa tsaran zawajnaka kuma dan manzo Allah ya nuna tarbiyyar da yayi na gyaran zuciya lokacin da auren ya mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa Zaid ya je masa tabi na'am nata eh saboda a ga zuciyar a tabbatar warkakke ne yaga kuma yace ya Zainabu inna rasulullahi yuqaibuki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman ki kin san babu wani a bayan ƙasa afdalu min Muhammadin wanda ya kai annabi Muhammadu balle daidai da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba da shi kenan sai ya aure zainabu shi ne sai aka ce ai manzon Allah ya kashe auren ɗansa ya aure ta sai magana ya kashe auren ɗansa ya aure ta to sai magana kuma yana ta tafiya yana ta tafiya shine sai Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina sai Allah ya a'a annabi Muhammadu ba baban ɗaya daga cikin ku bane walakin rasulullahi wa khataman nabiyina wannan shine dalilin mai da martani akan hakan to sai ya zamo zaidu shi kadai shine dalilin da sunan shi ya fito a cikin alkur'ani saboda wannan jarinta da yayi wanda Allah ya zaɓe shi sai aka fito da shi shine wala ma qaba zaid minha wadaran zawajnaka muna cewa zai yana sakanta kai kuma mun aura maka ita ya rasulullahi to kaga wannan shine fada laqaha zaid ya sake ta sanat hams lokacin hijiran shekara biyar kaga zainabu ta zauna da manzo Allah shekara biyar ne kana ismaha barratu sunanta barratu fasammaha zainabu sai kirata zainabu wa kan kasiratu sadaqati tana yawan sadaqa wal isar kuma tana zaben abin da take so ta bar maka ita ta hakura wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa tasama aishatu fi manzilatin indahu eh awwalu man mata minhunna ba'dahu wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzo Allah tana daga ciki wanda ta rasu da wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alawal kunna awwalu kunna luhuqan bi a cikin ku mata wanda za su fara riskana bayan na koma ga Allah a tsawala min kunna yadan wanda ta fi tsawon hannu eh a tsawala min kunna yadan wanda ta fi tsawon hannu sayyidina rasulullahi bayan ya koma ga Allah a Fatima ne ta fara rasuwa a cikin gida a cikin mata kuma Zainabu bintu Jahashin ce ita ta fara rasuwa domin a tsawon min kunna yadan sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi haka sai muka bari bayan wafatin manzon Allah sai muna gwaggwada tsayin hannu a cikin ga waye ya fi tsayin hannu a zo a gwada a zo a gwada a ga wace ce za ta rasu to sai suka ɗauke shi hissi ne wanda za a gan shi ne a fili ma'anawi ne sadakan da take yi yake yawo yake nisa shi ake nishi shi ne a tsawala min kunna yadan to sai zamo ita ce ta rasu bayan maza Allah matar din madinatin ta rasu a madina sanata ishirin a lokacin hijira na shekara ishirin a cikin matan maza Allah ita ta fara rasuwa bayan maza Allah kenan sai juwaira bintu haris akwai juwaira yar haris المستلقية صباح يوم المريسون an ribace ta ne ranan yakin muraisa'un kanat bintu 20 sanatan shekaran ta 20 ne tufiyat ta koma ga Allah sanata 56 kaga ta kare shekara 36 bayan wafatin manzo Allah ko kuma bayan sai ta kare shekara 36 bayan aurenta da manzon Allah ta rasu ta wajen sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya aure ta bayan auren Zainab bintu Jashin da shekara ɗaya. Sista min alhijira ce, kaga ita hamsat min alhijira ce, wakila hamsa zai yi sun yi auren lokaci ɗaya da Zainab bintu Jashin ko hamsatin ko sittat min alhijira ce. Sai Rihana, sabaha min bani nadari, mazala ya same ta a cikin an ribace ta a bani nadiri. a takaha ya yanta ta wata zawajaha ya aure ta sanatan sitta min alhijrati to in yayi daidai da na juwaira kenan to saboda watanni ne ai ko lokacin ya ne wa zaqaha ya bada sadakinta isna ashara auqiyatan auqiya goma sha biyu tufiyat sanata ashara ta rasu shekara na goma sai ramla ita ce umma habiba ramla umma habiba shi ne bintu abi sufyanu ita ce yar abu sufyanu shi ne sakhr bin harbin raisu quraishi shi ne shugaban qurayshawa shi ne sufyanu mahaifin ma'awiya ita ce ramla hajarat ma a zawjiha ta yi hijira tare da zawjiha mijinta abdullahi bin jahash shi ne abdullahi dan jahash ila ardi habasha garin habasha fata nasara sai ya yi ridda ya koma banasari wa mata sai ya rasu a nan. To manzala sai ya aika wa najashi sarkin Habasha, to najashi ne ya aura wa manzan Allah Ramla, e shi ya aura mata. Da wannan ranar da aka kawo ta ranan Rum, Ali Lami gulbatin Rum fi a Ardiko, a ranan Rum ta ci abin nan da yaƙi. ne abubuwa guda kusan uku ne suka haɗu a lokaci ɗaya manzo Allah ya ce zan yi farin ciki da zuwan ramla ne ko zan yi farin ciki da cin nasaran ko zan yi farin ciki da kaza manzo Allah yana karsashi yana farin ciki saboda abu sun haɗo masa a lokaci saboda Rum ta ci Paris Faransa domin Faransa masu bautan gunki ne Rum kuma masu bin annabi isa ne sai faransa ta ci rum da yaƙi da ta ci rum da yaƙi sai masu bautan gunki suna ta dariya suna munna a maka suna cewa to sun ce su ne na Allah in su ne na Allah ba ga dodunanmu sun yi nasara a kansu ba su sa shi ne dalilin da Allah manzo Allah ya ce musu ayi ya sauka ya magana kan alif lami gulibatul rum fi adal arfi bid isini na ko lillahi al'amru min qablu wa min ba'd to ai wannan maganan sai manzo Allah sai ya fada ya kawo ai rum da ta ci farisa kuma fi bid isini akan wannan ne lokacin ba haranta caca ba sayyidina abubakar siddiq suka yi caca da shi da namanci sunansa wani mai kuɗi ya sa raƙumi goma shi ma ya sa raƙumi goma ya ce manzala ya ce za a ci za a ci rum da ta ci farisa ya ce ƙarya kake ya ce ni kuma ina kan haka in ka isa mu yi caca raƙumi nawa za ka bayar ni kuma raƙumi nawa za bayar sai sayidina abubakar ya faɗi ranan shekarun bai kai ba sai zai gaya manzo Allah sai ce ya rasulullahi ai mun gamu da mutumin ka ji abin da muka yace a ai duba asinina shekara tara ne zuwa goma saboda haka ka je ka ce ku kara ka ba da rakumi ɗari shi ma ya ba da rakumi ɗari saboda haka a zuwa buga to a wannan cikon shekara goma shine kuma wannan abin ya faru eh ranan da aka aurar da ita ramda eh ranan kuma su kuma fa eh su kuma suka ci farisa to wanda akwai wani abu guda daya abu guda uku ne suka zo wajen manzo Allah duk na nasara lokaci daya to ita ramla shi na jashi sai ta bai manzo Allah nawa kake ba da kuɗin sadakinka sai ya faɗa shi ta ma ya ba ta dinari ɗari hudu dinari ɗari hudu aka aura mata na jashi ne bayar sannan kuma ya ɗauko kuyanga ya bayar wanda ta je ta yi hidima ma ramla ya sannan ya turo ayari a kawo wa manzon Allah madina ita ce ramla to ita ramla da khala jiha sanata saba shi kuma kaga lokacin saura shekara uku maza Allah ya koma ga Allah matar dil madina ce sanatan arba wa ishirina ta rasu a madina hijira na da shekara arba'in da hudu wato ta ƙara tsawon lokaci kenan na sai safiya bintu hayi bin ahbabin eh wannan tana daga cikin bayahudiya wanda a dalilin ta yi safiya bintu hayi bin ahbabin takila tana daga cikin jikokin annabi yusuf tana daga cikin matar take da wani irin albarka kwarai da gaske wanda sai da aisha take cewa bata taba ganin mata mai albarkar ta ba domin da manzo Allah ya mallake ta sai ce duk wanda aka kama ribatattu ga baki da suke su saboda ita saboda ita saboda ita yace duk an yanta su eh safiya bintu adabi sabbat min haibaran ita ce a dalilinta abu ayyub al-ansari domin a wajen yakin lokacin da aka zo aka raba ganima sai aka bayar aka rarraba kasu ana rarrabawa a lokacin akwai abu nake kira faihu humusi ne ana raba abin da aka samu da komi da komi za a raba gida biyar kashi ɗaya na sayyidina rasulullahi ne wa ala baiti rasulihi sallallahu alaihi wasallam sannan sai a shiga rabo don aka zo rabon rabon ganima mai doki ana bashi wanda ba da doki ana bashi kaman lizakar misal hadal unsa ne kawai yawa rabon mai doki za ba shi kashi biyu wanda ba da doki a ba shi kashi ɗaya saboda ai yana ciyar da dokin addini yana da adalci duk inda ka shiga sai ya fitar da kai duk inda ka shiga in ka ga kawai ana wani warwar to wallahi malam ba ba addini amma in addini ya zo ƙarya ne ka ci gyaran addini ƙarya ne duk inda ka kai da bala'in ka ƙarya ne duk son zuciyarka addini ne ke gaba da kai misali wannan ya sa na rasa ma raddi zan yi da wannan magana ko me zan ce yanzu mutumin da yake noma kaga ruwan Allah da yake sauka a gonanka yanzu aka zo buhu shida za ka ba da buhu ɗaya ko ba haka ba ne haka ne to shi kenan sai ya zamo idan gonan da kake jan ruwa ne kamar noman rani Allah ba ruwan sama to buhu shida rabin buhu za ka bayar wai ka yi wahala sai ka yi wahala wancan ai Allah ne ke shayar maka ta dauda ya ce wa ka gani ya je ya ce ga masu doya suna duk kowa ya zo ya kasa yana zama ne ya jira mai saya ya ce ka taba ganin wanda ya je shuka ya jira sai ya nuna tukuna ya cire wa yake mar Allah amma duk da wannan abin da Allah yake maka yana jin tausayinka irin wannan abubuwan ya kamata ko da ke addinin ne ya karanta shi ya sa mutane ake ƙara shan wahala Allah ya kiyaye mu ita mazalla lokacin da aka sami safiya aka sai shi wanda ta fada cikin rabansa sai ce ya baro annabi Muhammadu rabon ganima eh sai ce ya baro annabi Muhammadu to a nan wajen yakin mazalla ya yi dukuli da ita to sai abu ayyub al-ansari ya ga an kakkashe iyayenta ya ga an kakkashe iyayenta da 'yan uwanta an kakkashe su kawai sai ya ga bai yiwu a batta ga ita sai annabi a cikin hema ba shi ne ya zo yana zagaye bayan hema sai maza Allah ya ce wane ne sai ya ce ni ne ya ce me yake faruwa sai ce ya rasulallahi ya wannan matar ta ga abin da ya faru a kanta ga shi to shi ne kawai ni zuciyata ba ta yadda in bar ku daga kai sai ta ba sai ce je gaba komai Allah ya gadin ka shine a Kistantiniya ba garin musulmai ba ne aka kashe abu ayyuwal ansari a wajen yaƙi amma har yau ana gadin kabarinsa saboda wannan addu'a har yanzu ko ba garin musulmai ba ne ya je sun tafi yaƙi aka kashe shi aka binne shi a garin sai sarkin garin ya gani a mafarki ana son a zo a ɗauki gawan to ganin a ɗauki gawan shi kuma ya zo ya sa aka gina gawan aka gina kabarin bayan an gina kabarin aka sa masu gadi har yau ana gadinsa gadin da ya na ɗan ƙanƙanin lokaci akan manzo Allah saboda haka babu wani gurin da zaka ci riba fiye da annabi babu babu wa kanat inda kinana ta duna abi haqiq yana wajen tana wajen kinana dan abi haqiq ne da aka kashe shi matar sanata hamsin ta rasu shekara na hamsin bayan hijira wa dufina da baki'a an binne ta a baki'a da garkadi sai maimuna binta haris alhilaliya sai maimunatu ita kuma yar uwar abdullahi bin abbas ne halati wato baban babanta dan babanta mahaifinta dan uwan dan uwan Khalid bin Walid Khalid bin Walid da Maimuna ita ma sunanta da Barratu manzo Allah ya aure ta sanata tis'a shekara na tara baril haibara to manzo Allah ya ba ta labari ita wa kana isma Barratu fa sama Maimunatu dai manzo Allah yana caccanza sunaye saboda sunan ya zama mai albarka e kaga wancan an ce mata Zainabu wannan barratu ita ma wannan kuma ita ma barratu an ce mata maimunatu mai albarka akwai wani gari sarfa yana kusa da makka ne a nan gurin manzo Allah ya aure ta sarfa sunan gurin kenan sarfa manzo Allah ya aure ta saura shekara bai dade ba dai da ita eh da ya aure ta kusan kaman bai daje ba dai bayan haibara aka aure ta eh to kaga da ya aure ta sai ya ambace ta maimunatu halatu yar uwa ce ta ibn abbasin da khalid bin walid manzo Allah ya aure ta a umran da na wannan kafiya din nan waye akhir mun tuba waje shekara tara sauran shekara ɗaya manzo Allah koma ga Allah yace mata tana da jassimatun tana da jiki tana da jiki tare da ita aka yi wannan tafiyan aikin hajjin eh wannan shekarun da ya aure ta an tafi aikin hajji da ita to akwai wanda suke kwana a muzdalifa in an fito daga taron aikin hajji ne su nan Allah mai abinsa arfa to ana zuwa muzdalifa a kwan to ana son gari ya waye to manzala ita a cikin ina karantawa a wani littafi ita kafin gari ya waye manzala ya ba ta dama ta fara tafiya wannan shine dalilin da ake da daddare wasu ba su gari ba alfajir ba ke ta to saboda ita ne saboda jikinta ne tana da jiki eh wannan karanta haka eh to manzala ya ce za ta za ki rashin lafiya mai tsanani amma ba za ki mutu ba sai gurin da na fara kwanciya da ke Eh, to sai ta bayan wannan wannan aikin hajjin hukuncin sa daban ne. To maganan kuma yadda manzo Allah ya bada labari akan mutuwarta. To ta tafi wani aikin haji bayan wafatin manzo Allah. To ta tafi bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta yi rashin lafiya a Makka rashin lafiya mai tsanani abokan tafiyan gaba ɗaya suka shiga tashin hankali sai suna ta kuka ta farfado ta gansu sai ku kwantar da hankalinku ba a nan zan mutu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai na koma gurin da aka muka fara kwanan aure da manzon Allah a nan zan mutu sai da aka dawo sirfa din kuma nan Allah ya karbe ta eh a nan gurin ta rasu matar safi ida wa hamsina bi sirfa ta rasu hijira na da shekara hamsin da ɗaya wa kabaruha mashhurun kabarin ta sananne ne ma'arufin yuzaru wa ya tabaraku biha wa yuqalu ana cewa inna hawa habat nafsa halin nabi tana da cikin wanda ta bawa kanta wa annabi ya rasulullahi na baka kaina ka aure ni eh ana an faɗi haka an ce tana daga ciki domin riwaya yana zuwa daban-daban daban-daban kowace kuma yana ana ɗauka to wannan su ne ƙarshen matar da manzan Allah ya aura sannan ƙarshen mata da manzan Allah kuma ta rasu ita cewa ummi salma eh kaga hijira na da shekara sittin da shida wai na kuma duka ga hijiran shekara hamsin hamsin hamsin da wani abu haka an fahimta ko to ita kuma maimunatun nan ita ce wanda abdullahi bin abbas ya ga manzo Allah a ruya sai ya zo ya gaya ma ya gaya mata ya ce na ga manzan Allah a cikin mafarki tana zaune ta ce ka gan shi ce eh sai ta ce ina zuwa sai ta shi ta ɗauko madubin da annabi yake yake gani sai ta nuna ba da ya ga madubin in yana kallon kansa sai yana ganin kansa sai yana ganin annabi a cikin madubin ita ce wannan maimunatu madubin mazala yana tijalli yana bayyana a jiki bayan wafatin mazala wannan yana cikin shama'il muhammadiya yana cikin fatawan imamu suyuɗi kuma to Allah ka amfana da mu da su wayannan mata mazala kenan wanda aka kawo su a nan wa ƙauluhu to mun faɗa a zuwa jihi kenan ko saboda ka shi wajen ya kawo suwaye a zuwa jihin ga sunan to wa ƙauluhu wa zuriyatu wa zuriyatihi da zuriyarsa wa hum su zuriyan hum man tanasalu abinda aka haifa min hasanin wa husaini abinda hasan ya haifa da husaini ya haifa domin hasan ya auri mata ɗari biyu da wani abu shi Hassan.
mai sayidina Hassan.
Allahu akbar.
Sai da sayidina Rasulullahi yana cewa kar ku bashi mata, kar ku bashi mata. To shi kuma abin da aka zuba masa hikiman saboda zuriyar ta yi yawa. Shi ne, in aka samu aihuwa da wannan aka samu aihuwa da wannan aika ga an yawa, ana yawa. To sai da ya auri mata ɗari biyu da wani abu. ban rike adadin ba ne eh sai in ya aure ta ta samu ciki ko ta an sai suke da eh sai a sake auren wata ba dan wani abu ba le ta kasara zuriya eh eh gidan maza Allah maza Allah Hassan ya ga wata mata ya zo zai aure ta da ya zo zai aure ta sai aka zo ga mazala mazala ya ce kar kuma shi ce karan ba gidan annabi ya ta ya rasulullahi ba zan iya wannan ba ce ba zan iya ba to akwai matar abdullahi bin salami wanda yazidu ya gani yake son ya aura matan abdullahi bin salami ne ba yahudan da ya musulunta to sai yazidu ya ganta yana son ya aure ta ya rasa yadda zai ya aure ta sai ya faɗa wa ma'awiya yadda za a yi a rusa auren don shi ya aura to sai ya ce to babu laifi bari a sa masa wani hudda eh bari a yi masa makirci irin na mulki sai ma'awiya ya ce to yana da ya yana son ya bawa abdullahi bin salami yana da ya yana son ya bawa abdullahi bin salami to amma abdullahi bin salami ka kyautata mana ka yi mana ka cancanta mu zauna tare da kai to amma ina son baka ya amma kuma ba na son abin da zai bata mata rai sai kuma kisawa yar abin da ta yi ta kuma ta ce ita ba za ta saba maganar mahaifinta ba amma kuma ai yana da mata irin wa'annan abun in ka ji su duk sayidina Hassan yana kallo sayidina Husaini yana kallon wannan sai shi kuma ya ga in ku aka masa wannan karamci to ai ba zai iya sabawa amirul mu'minin ba saboda haka zai haƙura da matarsa saboda kan ran amirul mumini ne ya ɓaci. Dan to shi kuma yazidu don ya aure ta ne. Ya sake ta kafin yazidu ya ankara sai Usain ya aura. Matar Abdullahi bin Salami. sai sai na wasu ne ya aure ta a yana daga cikin hura wutan gaba da tsakanin yazidu da sai na husaini kaga an yi nan aka raba shi da matar ba a bashi wannan ba kuma ya saki wannan saboda wancan ta shigo to ana nan ana nan sai ya tuna akwai wani ajiyarsa a gurinta sai ya zo sami sayidina Hussein ya ce yana roƙo akwai ajiyar da yake da shi a hannun matarsa tsohuwar matarsa ko zai yiwu a nema masa izini sai ta shiga wajenta in ji sayidina Hussein ka shiga sai ta ina sane da abin da ke faruwa ya ce dama na aura maka ita ne saboda na ga abin da aka shirya na sake ta saboda zatin Allah don ta koma wajenka. dalilin da matan ta komo wajen Abdullahi bin Salami ke. Akwai abubuwa daban-daban to shi ne kaga a lokacin an yi fautewa Yazidu, ta shi ne dalilin duk yadda za a ya kashe sai na sai na yi. Eh, Allah ke yi. وكذا ما ولدت فاطمة من بنات كلهن ذريته صلى الله عليه وسلم haka nan duk abin da sai da Fatimatu ta haifa min albanati daga ayaye mata kulluhunna dukkansu zuriyatuhu duk zuriyar manzo Allah ne sai da Fatimatu Zahra ta haifi ummu kulsum ita ce karshen yarta ummu kulsum ita ce wanda sayidina umaru sayidina umaru ya gani yake son ya aura a ita ya aura sayidina umar bin al-khattab ya ga akwai ummu kulsum yar sayidina ababakar kanwar aisha wanda sayidina umaru ya ganta yana son ya aura amma ta tashi a nan sai da aisha ne sai ya zamo abin bai iya yiwuwa ba ta ce ita ba ta aure tsoho ba sai da aisha ta ce to jama'a da Allah wa zai taimake ni saboda sayyidina umaru kar yayi tsammanin ni na hana yarinyar nan aurensa wani daga cikin sahaba ya ce zan je in same shi mar magana ya fahimta ya zo sami sayyidina umar ya ce ya amirul mu'minina kana sane da maza ma na tsoron ka balle mata wannan yarinyar karama ce gashi kuma a gidan annabi ta tashi in ta tsorace ka ba abin mamaki ba ne to me yasa ya amirul muminina ba za ka auri yar sayyidatuna fadimatu ba ita ma sunanta ummu kulsum ita ce karshen yar da sayyida fadimatu ta haifa ita ma kaman wancan ce sai ce a to ai dama shi yana da ragaba akan hakan dan dukkan nasal dukkan wani dukkan wani tanasuli na kowa yana yankewa banda na annabi Muhammad sai ce to in ku haka ne to bari zan samu sai na aliyu sai ya sami sai na Ali bin Abi Talib sai ya ce na ji akwai yarinya a gidanka a gidanka ko za a bani ya ce ai karama ce ya ce eh ina son sai ce to zan turo maka ita ka ganta in ta maka shikenan to shine sai aka turo ummu kulsum da aika daga wajen sayyidina aliyu zuwa wajen sayyidina amirul mu'minina da aka zo dalilin da ya kama hannunta kenan ya duba ta ya dudduba ta tana kasake ni kasake ni sai ranta ya baci ta koma tana fada sai sayyidina aliyu ya ce ai mijinki ne tace a to baka gaya min ba to wannan shine dalilin da aka yarda mutum ya kalli matar da zai aura saboda wannan rikon da sayyidina umar yayi wa ummu kulsum kuma ya aishi yaya biyu da ita eh ya aishi yaya biyu da ita to wannan abin da yasa duk wani gwiwa in nazo abin da na sani zan faɗa saboda zai amfanar da wasu da yawa ka komi in ka gani ya zama ka san abin ya sai kuma ka nemi wani ƙarin gaban ilimin wa fawqa kulli zi ilimin alimin to wannan Fatima ta an an sayyidina Umaru ya aure sayyidina Ali sunanta Ummu Kulsum wanda ta koma ta haifa masa 'ya'ya biyu bayan ta haifa masa 'ya'ya biyu tukunna aka kashe shi ya koma ga Allah ma'ana yana da zuriya da silin gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ya faru akwai abubuwan da ya faru tun farko sayyidina Usmanu da sayyidina Abubakar sayyidina Umaru ya kawo dan su zamo suna da sulukuntaka ita Hafsat ya ce wa sayyidina Abubakar Abubakar ya ishe ka na koma bayani kaɗan saboda na rage waɗansu abubuwa kaɗan ya zamo dai an cika masaki ya ishe ka hafsatu kana sauwa mutum kawwa mutum mai yawan tashi ne cikin dare tana sallah mai yawan azumi ne sai da na babakar ya ce ya ƙi magana in yin maganarsa sai na umaru ya kullaci abin ya ji zacin abin ya ji zacin abin sosai sai je sami sunansa iradi iradi shari'a ta yarda ka yi tallan yarka ga mutumin kirki shine iradi ne to sai zai samu sayidina usmanu sai ya ce usmanu ya ishe ka hafsatu kana sauwa mutum kawwa mutum ga kokarin tsayawa cikin dare ga yawan azumi sai ce shi ba san ta cewa ba a santa ya ce wannan abin bai bata mana rai ba kamar yadda abubakar ya shiru bai ce ba ya so bai ce na so ba sai ranar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai aure Hafsat da yake zai aure Hafsatu sayyidina Umaru yayi wani irin murna sai zai ce Abubakar ka ji abin da yake faruwa ai Allah yayi Abubakar Umaru ya ai sai na rasulullah ya ce yana son zai aure hafsatu sai ce ai da ma na sani ai wata rana muna tare da manzon Allah ta wuce ya ce wannan hafsatu ce to tun da na ji annashi ya sa da kamun magana na ke magana ta ta ni kuma na ji aushin ka me yasa kuma magana bai ce ma magana sirrin annabi ya ce sirrin manzon Allah eh amma tun da na ji manzon Allah ya ce wannan hafsatu ne to na san Allah zai wani abu shi ya sa da ka zo ka yi magana na yin magana ya ce ai ban sani ba ni kuma sai na ji zafi sai ya ce to Allah ya ba wa Usman wadda ta fi Hafsatu Allah ya ba wa Hafsatu wanda ta fi Usman Hafsatu ta auri manzo Allah Usman kuma ya auri Ruqayya dar manzo Allah kaga Ruqayya ta fi Hafsatu manzo Allah kuma ya ci Usman inji sai ta faru to irin haka Allah ka ba mu albarkacin su قوله وآل بيته ده آل بيت رسول الله هم بنو هاشم على الأساس سوني بنو هاشم ينقنش تنقنش بإجماع الأمة أي إجماع الأمة لم يختلف اثنين في أنهم آله صلى الله عليه وسلم باب wani mutum da ya sabani cewa banu hashim ba su ne alayen annabi Muhammadu ba wallazi fa'alahu sallallahu alaihi wasallam bi ashabil kasai abinda manzo Allah ya yi wa ashabul kasa'i wannan mayafin da ya dauka ya lullube su eh Fatimatu Aliyun wa Hasanan wa Hussein da Fatimatu da Sayyidina Ali da Hasan fa sama amma Abu sallallahu alaihi wasallam fi kasa'in wahidin manzo Allah ya sa su a cikin mayafi guda daya wa kana yace Allahumma haula ya ahli baiti wannan sune ahli baiti fatahirhum tatahira ubangiji ka tsarkake su tsarkakewa eh hina nazalat al-aya lokacin da aya ta sauko fa hada khasun min khasin li khasin wannan an keɓancacce ne daga keɓantattun keɓantattu liƙauli sallallahu alaihi wasallama saboda faɗin manzo Allah fi ha'ulahi ne da kala al fadima lokacin da ya shiga wajen fadima wa kana alahu aliyu munaka na'imun lokacin da manzo Allah ya shiga wajen fadima kaga in aka ce manzo Allah ya shiga wajen fadima sashi ne me yake nufi da sashi eh eh eh kai ba kai ba zo da gini ka san sashi eh a shiya kuma hakan ne amma ba ba zazzaganci bane shi hakan ne yankin gida ɓangare manzala sai na aliyu gidansu ɗaya da annabi muhammadu ne karka ji an ce manzala ya je gidansa yadda ba wani gida ne daban ba gida ɗaya ne amma da yawa har malamai ba sa gane wannan eh amma waje ɗaya ne in ka shiga babu jibril to in ka shiga gidan manzala gidan manzala ta wajen babu jibril ake shiga gidan annabi muhammadu to sayyidina aliyu da aisha su ne makaki su ne dakunan su ne a farko cikin gida shine na ummahatul mu'minina wancan sashin amma maza Allah din ta nan yake shiga kuma to amma kuma to in aka ce ya shigo wajenta to ya shiga ya zo wajen bangaren ta kenan ba wai ya fita daga gidansa ne ya je wani gida daban ba a gida ɗaya ne gida ɗaya ne yawwa hina da kala al fadima lokacin da ya shiga wajen fadima wa kana aliyu hunaka na'imun a lokacin sai na aliyu yana bacci fi janibul baiti a gefen gidan wa hasan wa husaini baina yadayha da hasan da husaini suna gabanta yal abani suna wasa qala laha na'am na'am wa sallama qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce mata innaki wa hazaini wa zalika na'imun ma'i fi darajatayya fil jannati innaki ke fadimatu wa hazaini da hasan da husaini wa zalika na'imu da wannan da yake baccin nan eh ma'i fi darajatayya kujerar mu ɗaya da kun fil jannati a cikin gidan aljanna hmm? wala mai kun dalika li gairihim kaga su ma na ce muku ai banu hashim ne amma an musu wani tafaduli daban saboda haka ali aliyu ali aqilu ya shiga ja'faru ya shiga abbas ya shiga saboda dukkan su banu hashim ne an gane an gane abin da ke nufi ko idan wani ya kira ni ma yana tambaya na akan bangaren daban-daban alu ahalu daban alu daban alihi wa ahalihi ai larabcin daban yawa to wannan shine hatta minan nabi'ina wal mursalina har cikin annabawa da mursalai wala mai kun zalika ligairihim babu wanda suke da wannan sai su kawai wahaza tasis ya sake maimaita maka karkamance banu hashim dai su ne alihi shi na abin da ake son ka gane banu hashim su ne alihi saboda haka ali aliyu ali aqilu ali jafaru wa hum shurafa'u wa ilayhim nisbatu shurafa'u domin ayya an samu inna allaha inna allaha ubangiji ya zabi menene Qurayshawa, Banu Kinana, Qurayshawa, Qurayshawa daga cikin Qurayshawa aka fitar da Banu Hashim. Wa huwa minhum. Eh, khiyar min khiyar min khiyar ne. Eh, kowane guri gyada yana da martaba guda uku. In ka dauke shi haka sunan shi gyada da bawansa. In ka bare sunan shi gyada da wani jan abu. In ka murmushe sunan shi gyada da maikonsa. Ko ba ka manta ne shi? amma kuma duk sunansu wanne ne asalin gyaɗan ta gani amma kana runguma sunan shi gyaɗa amma kuma akwai akwai akwai kishiru akwai lubbu yawwa an gane na fa haza tashisul kasa wannan shine kebantan da Allah ya yi wa manzon Allah manzon Allah ya dauki sayyidina Umaru amin a sayyidina Hassan da Usainu da Fatimatu da Ali ya lullube su waka da azwaju domin shiga azwaju sallallahu alaihi wasallam min allati warada fihin khidabun matansa su ne wanda magana ya zo a kansu a tathiri su ma na tsarkakewa bi kaulihi ta'ala ya nisa annabi lastunna ka ahadin in ittaqaytunna haka ne to idan annabi daidai yake da kowa qur'ani ya karyata domin ya ce maka menene can lawan zan a'a Allah nuru Allah nuru samati ne ko الزجاجة كأنها كوكب دري قد انشأت من باركة زيتون سنة شرقية ولا غربية يكاد زيتها بي ولو لن تمسس النار نور على نور يهد الله النور من شر الدرب لو لن سنة سؤال الله بكل شيء عليم باشي با kafi ko maryam ko kul inna ma ana basharun mislukum kul inna ma ana basharun mislukum to idan mutum ya ɗauki wannan nan kuma ya nuna maka annabi ba irin kowa ba ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i zattaqaitunna yaya suka zamo ba irin sauran mata bane saboda mijinsu ba irin mutane bane to wannan shine allazina yastandiduna ahkam alquran in baka gane haka ba kaga wancan suna dauka ai da kai da annabi ai mutum ne kaman ka ba haka bane ko misqala zarrati ko misqala zarrati kuma ga in ka ce ya faɗi wancan ya faɗa ne ɓangaren tawazu ko mu a hausance ma muna yi in aka ce Allah shiga wata ma ce almajiri dai almajiri dai haka zai ce kuma kai ka san malami ne watakila ma a garin babu kamar shi amma zai ce maka almajiri dan ya ce maka almajiri sai ya nuna shi ba malamin bane ai tawazu ne la tufaddiluni ala yunus bin matta kar ku fifita ni akan annabi Yunus dan Matta ai mujarradin nubuwan ne ba daraja ba can kuma ubangiji ya ce tilkar rusulu faddanna ba'dhum ala ba'd yake minhum man kallama Allah sai aka fara magana da annabi Musa to annabi Muhammad yana gaba da annabi Musa to dan annabi Muhammad ya ce kar ka yi tsammanin na fi annabi Yunus sai ka ce bai ai tun da ya faɗa kawai ya tsaya haka akwai fahimta a cikin nan ai ba fahimta tawazu ne ba iri ɗaya ba ne ko miskalin zarraci to irin wannan to akwai su da yawa a cikin alkur'ani wanda in mutum ba yi da malami ko malamin ya riga ya hargitse ko irin wanda suke shan wiwi da ruwan wanda ake dafa musu wiwi din nan a ruwan shayi to in suka zo suka faɗa in shi murid almajirinsu ya ɗauka saboda ya yarda da shi to ya dinga tafiya a karkace kenan ba zai gyaru ba ba yadda za ka yi kuma ka gyara shi gyaru kaku ai an shiga gishu Allah ke yi daga wannan ya nuna maka ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ba kamar sauran mata kuke ba to me yasa ba su zama kamar sauran mata ba saboda mijinsu ba irin mazajen shine haka abin yake wallahu alam qauluhu da fadin sa ko mu tsaya nan za mu tsaya nan saboda nan din ma yana da bukatan ƙara warware abubuwa da yawa mu shige shi maganin gaibi ma sai ta rika faɗa da wai ayan da kuntu a alamun gaibi لو كنت أعلم الغيب لس- لاستكثرت من الخير وما مسني السوء to abin da zaka tambaye su sai ka ce su faɗa maka wani abu ɗaya da annabi ya yi mummuna to shi ya sani wannan ma ayan kamar ƙara tabbatar da sai ba kama ba ne ma eh ai ya ce wala aqul lakum wal eh wala a'lamul ghaiba ko eh ban ce muku ne mala'ika bane ban ce muku wala aqul lakum indi hazainul ardi ban ce kuma taskan arziki na hannuna ba kuma hadisi abin da yace bainama kuntu na'iman ja'ani jibril fa wada al mafatihul ardi fi yadi wata rana ina kwance sai ga mala'ika ya zo dukkan cidin arziki an bani amma kuma nan sai yace wala aqul lakum indi hazainul ardi ban ce ba to dan bai ce ba to ba hakan bane yanda suke kasa gane karatun kenan eh eh ni na ce maka ni wani ne eh kana kana zagin wani ne ko ma'aikacin gwamnati ka in ka isa kai kaza kaza kaza sai kai waye ce a ni ban ce maka ni wani bane amma dai ka nutsu ka saurare ni kai waye in ka isa kai kaza kaza kaza kaza sai ni na ce maka ni wani ne to in ya matsa can sai ya fito da wani dan karamin takarda sai nuna mara sai ka ji kuma yana cewa da Allah ku taimake ni a bashi hakuri. To, ai haka ne, amma karon farko ba kowane guri ne kake zuwa ka nuna kai wani bane. Don akwai gun da in ka nuna kai wani ne ma za a halakar da kai. Saboda ana neman ka. Eh, amma in ka tafi ID card ɗinka an sha kama manya-manyan ma'aikata a cikin 'yan fashi. amma ba fashi da su kuma ake fashin amma gwamnati ne ta sa dan a gane sirri ana zuwa da a ɗebi lafiyarka kafin ku zo turancin da za ka yi su ma'aikatan sun gane larabci sun gane turancin sun san wannan ma'aikaci ne ba ba irin kara ba ne saboda ana neman a kama saboda haka a kiyaye dokokin Allah a kiyaye abin da Allah yake nufi الله يبام وجه على جاء البركة النبي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر إدار العزيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مدرومة في كل عدد يا عدد ما تعلمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة